بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren laraba ne daidai da daren uku ga watan jumadan ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1432 daidai da biyar ga watan april shekara ta 2011 wannan shine kasar na sha biyu daga cikin jeren tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke karantawa daga muktasar tafsirin qur'an al-azim المسمى عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير اختصار الشيخ احمد محمد شاكر الله مدوكاكين سركي غافر تامس باكي دا idan ba manta ba tafsiri ya yi tafsiri a inda malam ya kammala mana sharar fage da muƙaddima wadda ya wannan tafsiri a yau za mu tashi idda malam ya ce suratul fatiha suratul fatiha ma'ana wannan wuri ne da zai bayani dangane da fassara da ma'anoni da falaloli da hukunce-hukuncen da ke da alaƙa da suratul fatiha akwai littafin can asma'u suwar na wata doktora za ka ganshi da koma da shi da Allah malam yace suratul fatiha a wannan wurin malam zai fara magana dangane da abin da ya shafi a ina ne ita wannan ainihin sura ta sauka abu na farko kenan abu na biyu malamin bayani dangane da irin yadda wannan sura take da yawan sunaye abu na uku malamin bayani dangane da ma'anonin waɗannan sunaye sannan sai kuma falala dangane da wannan ainihin wato sura ta ainihin alfatiha sannan sai wasu maganganu waɗanda suke da alaƙa dangane da hadisan da malam zai kwararo a cikin wannan ainihin babu mala ya ce wahiyar makkiya ita wannan sura a makka aka saukar da ita menene ma'anar an saukar da sura a makka malamai suka ce ma'anarta shine zaman annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga sadda aka fara mishi wahayi zuwa sadda ya sa kafa ya fita makka da nufin ainihin hijira zuwa ga madina to duk surar da aka saukar da ita koda a lokacin baya cikin makka misali ya tashi daga makka ya yi wata tafiya sai aka tare shi a can a ta'if misali sai aka saukar mai da wata sura to wannan sura makkiya ce dan a lokacin garin da yake zaune makka ne haka yana madina da zama sai ya tashi ya tafi aikin hajji misali ya taho makka sai aka tare shi a nan makka aka saukar mishi da sura wannan sura madiniya ce ma'ana sadda ta sauka yana zaune ne a madina malam ya ce wahiyar makkiya ita wannan ainihin wato sura a makka aka saukar da ita wakila madniya wasu ko cewa suka yi a madina aka saukar da ita wa yuqalu nazalat marratayn wasu suka ce ita sura ta sauka sau biyu ne marra bi makka wa marra bil madina ta sauka a makka ta kuma sake sauka ainihin a madina ta iya yiwa ka ce ko wannan yana yiwa eh yana yiwa kuma ya yiwu akwai surorin da Allah ya saukar da su a makka ya sake saukar da su a madina akwai ayoyin da sun sauka a makka Allah ya sake maimaita su a ainihin madina da wannan ne za ka ga wani lokacin a uslubin da'awata da wa'azina zan iya yin wa'azi a sokoto sai in je kaduna sai in sake maimaita wa'azin wa'azi a zaria sai in je bauchi sai in sake maimaitawa babu laifi ya danganci yadda bukatuwa ta kama ni an fahimta babu laifi sura ta sauka a makka sai allah maɗaukakin sarki sai sake maimaita saukar da ita ainihin a madina wannan daidai ne ko kun fahimta jama'a allah maɗaukakin sarki ya taimaka amma ibnu kasirin da yake malami ne muhaddisi in aka yi maganganu masu karo da juna ko masu saba wa juna sai ya tsaya ya tantance wacce ce take daidai sai ce wal awwalu ashbah ta farko ita ta fi dacewa da daidai cewa makka aka saukar da suratul fatiha wannan magana ita ce abin da take ingantacciya wa hiya sab'u ayatin bila khilafin ita wannan sura ayoyinta bakwai ne babu sabanin malamai ina fata an gane wa inna makhtalafu fil basmala inna ma inda malamai suka yi sabani shine dangane da basmala hal hiya aya mustaqillatu shin ita aya ce mai zaman kanta min awwaliha a farkon ita suratul fatiha kama huwa al-mashhur an jumhur qurra'il kufa kufa kamar yadda wannan ra'ayi shine ra'ayin da yake shahararre daga mafi yawancin makarantan kufa an fahimta mafi yawancin malaman kufa to abin da suka fi ginuwa a kai shine ita basmala aya ce mai zaman kanta a farkon suratul fatiha don haka aya ce ta ɗaya ko kun fahimta wa qawlu jama'atin min as-sahaba wa tabi'ina wa khalqin min al-khalaq haka kuma aka samu maganar nan ta yi daidai da maganar tarin sahabbai da tabi'ai da wasu ainihin tarin malamai daga cikin malaman da suka zo daga baya an fahimta au aya ko kuwa ita wannan ainihin wato basmala din nan aya na au ba'd aya ko kuwa wani sashi ne na aya alqur'ani a cikin sura a cikin wata sura daga cikin surorin alqur'ani innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim kaga anan ina son ku gane maganganu ga su kamar haka abinda magana take cewa shin ita wannan bismillahir rahmanir rahim aya ce ne zaman kanta yadda aka fara karatun fatiha dole ne a jita ko kuwa ita wannan ɓangare ne na waccan aya ta cikin suratul nahl ko نحل نمل سورة النمل سورة النمل idan ka dubi maganganun za ka ga tabbas dai ta tabbata cewa ɓangare ce ta aya babu shakka don duk saɓanin da aka kai aka komo akwai ta a cikin ayar suratun namlu ko babu akwai ta don haka tabbas nan ya tabbata to amma kenan yanzu shin ita aya ce mai zaman kanta a farkon suratu fatiha to sai magana ta gaba ita ce ko kuwa an sa ta wata aya ce da take zama share fage da kowace sura banda suratu tauba shine yanzu duk surar da ka zo zaka karanta zaka ga bismillahir rahmanir rahim anan kuma ba aya bace in za ka fara qul huwallahu akwai bismillah za ka fara falak da nasu akwai bismillah in za ka fara suratul kafi akwai bismillah suratul tauba ce babu to waɗannan maganganun ne malam zai kokarin ya tantance mana ainihin abin da yake daidai insha Allah ta'ala Allah ya taimaka sai malam yake cewa aula ko kuwa ita ba bangaren wata aya bace tu'addu min awwaliha bil kulliya an fahimta أو لا تعد من أولها بالكلية ko kuma ma a gaba ɗayanta ba a ƙirɗiga ta a matsayin wata aya ce a farkon suratul fatiha ɗin ko kun fahimta ma'ana ko ya zama gaba ɗaya ma ita ba aya ba ce a cikin farkon suratul fatiha a ƙarƙashin wannan sai zama yadda bismillahir rahmanir rahim take a fatiha haka ne take a cikin suratul an'ami ko suratul a'rafi ko qul huwallahu kaga kawai ana buɗewa da ita ne dan tabarruki da fara da sunan Allah amma ba dan aya ba malam yake cewa kama huwa qawlu ahli madina kamar yadda malaman madina su malam nafi'u kenan a min alqura'i daga cikin makaranta wal fuqaha da malaman fiqh na madina su imam malik kenan akan haka suke ala salasati aqwali yace maganganu guda uku ne sayati taqriruha fi mawdi'iha insha Allah ta'ala wa bihi thiqa na maudu'ihi malam ya ce in Allah maɗaukakin sarki ya so tantance wuri dangane da wannan magana zai zo a inda ya cancanta ɗin ma'ana an je can ƙarƙashin wannan aya ta suratul namli za a tattauna wannan mas'ala wadda ya fiƙa ya ce a wurin Allah muke da kyakkyawan aminci amma ya kamata tun da mu yanzu kafin a kai wannan wuri tsawon lokaci ne da zai ja bari mu fara tattaunawa mu tantance abin da yake daidai wato gaskiyar lamari jama'a babu ko shakka ita bismillahir rahmanir rahim aya ce ta farko a suratul fatiha amma amma a kira'ar wasu ƙurra'u daga cikinsu akwai ƙurra'u ahalin kufa ɗin sannan kuma ba aya ba ce gaskiya a kira'ar wasu ƙurra'u kamar suna fi'u don haka za ka ga warsh in ya tashi a tashi kira'ar ko a tashi riwayar da ya samo daga nasa ba a addada ba a ƙididdiga bismillahir rahmanir rahim a matsayin aya tare da cewa wasu malamai tun da irin su imamu shafi'i da waɗanda suka biyo bayan su daga baya-baya irin su shi ahmad shakir da wasu daga baya-baya wani profesan mu na kira'a a jami'ar islamiyya da ke madina wallahu alam ban san ko yana da rai ba a sheikh muhammadin al-amin suna ganin cewa gaskiyar lamari ita bismillahir rahmanir rahim ko a wacce kira'a ma wajibi ne ta zama ɗaya ko aya ta ɗaya a cikin fatiha da haka in ka samu sharhin nan da ahmad shakiri wa tirmidhi ya ci kusan shafi ashirin yana tattauna wannan matsalar a inda ya karfafi maganganun shi da ra'ayoyin imamu shafi'i Imam Shafi'i na cewa idan mutum ya fara karatun suratul Fatiha ya manta da bismillahir rahmanir rahim idan bai riga ya yi ruku'u ba sai ya sake maimaita wannan Fatiha tare da bismillah a matsayin dole sannan ya ci gaba in ya so sai ya yi ba'da salami akan wannan ƙari da yayi kenan na kuskure shine ya karanta wani abu da kuskure karatun da ya na farko idan kuwa ya kai ga yin ruku'u imam shafi'i ya ce sai ya cikasa wannan raka'a har zuwa sujudar ta ta biyu to in ya taso sai ya jefar da ita ya kaddara bai yi ta ba sai ya gina raka'a ta farko a madadin ta biyu kenan in ya yi da sallah sai ba'adi saboda ne saboda wannan rakkanuwar da yayi da haka imamu shafi'i da ahmad shakir da waɗannan da na ambata suna ganin babu makawa a kowace ƙira'a har ma shi wancan malami namu a sheikh muhammad al-amin yana ganin cewa kuskuren masu naƙalto ƙira'a ne ya sa aka naƙalto rashin bismillahir rahmanir rahim daga ainihin asalin makarantar da ainihin al'imamu nafi amma gaskiyar lamari ya tabbata ko shakka babu dukkanin waɗanda suka ba da labarin makarantar imamu nafi sun ainihin tabbatar da cewa bai ruwaito bismillahir rahmanir rahim a matsayin ainihin aya ta farko ba sai fa za ku ga a warsh in ka tashi bismillahir rahmanir rahim matsayin ta ɗaya da bismillahir rahmanir rahim da za ka karanta a suratul hujurat ko suratul kahf ko suratul mulk ko makamantan haka amma in ka zo sauran qira'at sai ga an sa bismillahir rahmanir rahim sai ga an yi mata lamba ta daya alhamdulillah rabbil alamin ita ce ta biyu to in aka tafi اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين wannan ita ce aya ta bakwai idan aka taho makarantar malam nafi'u kuwa sai ce bismillahir rahmanir rahim tabarrukan الحمد لله رب العالمين سيتي آية دا الرحمن الرحيم آية بيو ما كتفي اهدنا الصراط المستقيم سيتي آية تبير صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم سيتي آية تشدة غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيتي آية تبقي idan ka dawo waɗancan makarantu da ke ganin cewa wannan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim sai kuma ka ga suna halatta tsayawa a wurin sai su ce ya halatta a tsaya al-imamu abu amr dani da littafin shi can ku karanta al-waqf wal ibtida yake cewa wannan wakafi ne wanda ya zama hasan babu laifi kenan ko da hafsu kake ka fara بسم الله الرحمن الرحيم آية دا الحمد لله رب العالمين آية دي حركة جبك دي اهدنا الصراط المستقيم biyar siratan ladina an'amta alaihim kaga anan afwan hafs aya ta shida siratan ladina an'amta alaihim sai dan ka tsaya a wurin ba ka tsaya bane dan aya bace sai dan ya halatta a tsaya domin ma'ana ta fita ingantacciya to kuma daga cikin littattafai waɗanda suka fi kowaɗannan littattafai alheri da malaman salaf suka rubuta wajen tantance wuraren da ya halatta a tsaya da wuraren da bai halatta ba shine wannan littafi gashi nan muna da shi akan kanta al-muktafa fil waqfi wal ibtida wato littafin da ya isar maka game da inda ya halatta da inda bai halatta ba wajen a tsaya ko a tashi wajen karatu to a nan yanzu kun ga mun tantance kenan lallai a wasu qira'at basmala aya ce a fatiha a yayin da a wasu qira'at kuma fa basmala ba aya ba ce to kun ga anan ana buƙatar ka zama kana da basira wajen sanin wacce irin qira'a kake yi dan ka san menene matsayin basmala a qira'ar da kake wannan shi ne zai tabbatar da mas'alar fiqh maka dawo kanta domin yanzu misali idan ya tabbata hafsu kake yi sai ka zo bismillahir rahmanir rahim sai ka manta da ita to yanzu a ƙarƙashin hafs nan ne za a ɗauko fatawar imamu shafi'i domin aya ce ina matsayin wanda ya ƙetare wata aya da mantuwa akwai ba a bi a kan shi na hafs a hafs aya ce yar shi na ce a hafs aya ce bismillahir rahmanir rahim aya ce ko kun fahimta yanzu a ƙarƙashin fatawar imamu shafi'i kun ga a cikin riwayar hafs basmala aya ce to in ka ƙetare ta da mantuwa akwai kabli a kanka idan ka ƙetare ta da gangan to kuma wannan sallah ta ɓaci domin duk wani abu da ke jan kabli ko ba'adi in ka yi shi da mantuwa ko rafkanwa shine kabli ko ba'adi amma ya tabbata yana jan kabli ko ba a duk gangan sai ka bar shi sallah ta ɓaci domin ka ganganci a nan to kenan yanzu sai ka tsaya ka lura kai wace riwaya kake daga cikin qira'at din kana yin nafi'u ne ta hanyar ɗalibin shi warsh sai ka zo Allahu akbar kai du'a istiftahi sai ka fara alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هذا لا تشي مالك ما لا تشي مالك يعني إذا تشي بقى ناشئ نافات أنغاني وكي تطف to amma sai zama hafsu kake yi to kaga dole ne ka faɗaka lallai ne tun farko ka yi basmala to inda mas'ala za ta taso mafi yawancin mu hafsu muke a waɗannan zamuna da waɗannan lokuta amma kuma ba a jin mu muna yin basmala din a nan kuma dalilin shi ne bai inganta annabi sallallahu alaihi wa sallam yana bayyana basmala ba a karatun su a karatun fatiha kuma bai tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin basmala da ke tsakankanin surori ba a sallah ko da kuwa zai hada sura da sura yana mai da alkur'ani ne zaman shi gaba daya misali yanzu idan ka kammala suratu tabbat yada suratu masad wace za ka shiga suratu lahab wace za ka shiga za ka shiga suratul ikhlas to ba za ka karanta basmalar da ke tsakanin su ba sai in a kira'a ce ko tilawa ce kake a wajen sallah amma a cikin sallah tabbat yada abi lahabin wa tabbat ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بركة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد آه. كوي مسد قل هو الله أحد الله الصمد sai ka da su kamar sura guda ce babu basmala a tsakanin su a sunnance ba a samu annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu kun ga muna tattauna ne dangane da matsaloli dangane da basmala to ya rage matsala ta ƙarshe da malam ya tattauna a kai a inda yake cewa ko kuwa ita gaba ɗayanta ma ba aya ba ce a farkon suratul fatiha kenan za ta zama mabuɗi ce gaskiya ne mabuɗi ce ita basmala ga dukkanin ainihin surorin alkur'ani in ban da suratul tauba kamar yadda za mu zo mu ji sahabbai ainihin ba su tabbatar da ita a wannan wurin ba saboda haka in an zo suratul tauba a rubuce ne ba a rubuta ta a karance ne ba a karanta ta wallahu a'lam na'am na'am na'am na nassu ya zo karara abin da ake cewa shi ne ka'ida ta farko abin duk da ya zo daga waɗannan ƙurra'u da galibi imamu shafi ko aljazari suka ba da labari daga ƙurra'u din ana karɓar shi a jimillance ko ba su kawo shi da isnadi ba sai abin da aka ya saba wani nasu abin da ake cewa ya tabbata a riwayar warsh wadda ya samo ta daga nafi'u ya tabbata babu basmala haka aka samu a masahif din tun waɗancan zamunna to malamai sai suka karbi cewa haka ne ita wannan ainihin kira'a ta zo haka kuma ruwatu suka ruwaito hadisai da za mu gani kamar nasu abu huraira da makamantansu da ke tabbatar da cewa basmala aya ce daga cikin suratul fatiha sun tabbata babu shakka to amma waɗannan hadisai zahirin su dai imamu shafi'i da ahmad shakir suka riƙe suka karfafi wannan mazhabin akan cewa tun da waɗancan abubuwan da suka kawo su ƙurra'u din ba abu ne wanda ya zo da nassu ba a ƙarƙashin haka ba za a karɓe shi ba ma'ana ba samu nassin da ya ce fatiha ai basmala ba aya ba ce don haka sai suka ce iyakar magana kenan a tsaya a kanta amma al'imamu zahabi ya yi wani littafi haka al'imamu suyuɗi da wasu malamai suna nan mun tara su akan hukunce hukuncen basmala ingantacciyar magana dai ita ce wannan ne abin da na sani cewa riwayar warsh da ta zo daga nafi ba ta zo da basmala ba sai zama waɗannan hadisan kenan na magana ne dangane da sauran kira'at tare da cewa wani abin mamaki abu huraira kuma yana daga cikin waɗanda suka rawaito riwayar warsh ina fata an gani yawwa Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am qala al-bukhari al-imam al-bukhari ya faɗi shi awwal kitab at-tafsir a farkon littafin shi na tafsiri zaka ce littafin tafsiri na bukhari karka ɗauki cewa wai bukhari yana da wani littafin tafsiri a a shi wannan aljami abin nashi a cikin kita a cikin shi akwai kitabun tafsir imam bukhari ya ce wa sunniyat ummul kutubi anan wallahu alam ko injini ya halin nashi ummul kitabi bin ummul kitabi ne ya shahara ban sani ba akwai waɗanda suke da muska ta ibnu kasirin wadda take ba muktasara ba yawwa wa sunniyat ummul kitabi an kiraye ta da ummul kitabi ne li'annahu domin kuwa yabda'u bi kitabatiha fil masahif ko yabda'u bi kitabatiha fil masahif in aka zo cikin qur'anai rubutattu da ita ake fara rubutawa wa yabda'u bi qira'atiha fi salati a sallah kuma da ita ake farawa wakila wasu ko cewa suka yi إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته أن كرات أم الكتاب saboda duk baki ɗayan ma'anonin alƙur'ani suna komawa zuwa ga abin da take tattare da shi wannan maganar jama'a ibn qayyim yayi ishada ya yaɗa ta har sai da ta kai ya rubuta mata littafi guda ɗaya mujalladi uku asalin makasudin da yasa Allah ya halicci bayi shi ne don su bauta mishi to wannan makasudi na bauta gaba daya Allah ya tattare shi ya faɗe shi a aya guda a cikin alkur'ani a ayan nan guda qur'ani kuma a cikin sura guda ita ce suratul fatiha a inda Allah yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ibn al-qayyim da shi da makamantan suka ce wannan aya ita ce ta bayyana makasudin da yasa Allah ya halitta Allah madaukakin sarki ya yi halitta ne don a bauta mishi mun an tashi bukata a nema a wurin shi a ƙarƙashin wannan duk sauran surorin alƙur'ani da suka zo sun zo ne su yi sharhin ne ibada to tun da ku sun zo ne su yi sharhin ibada sai ya zama kenan suratul fatiha tana ɗauke da jimillar saƙon da alƙur'ani yake ɗauke da shi a ƙarƙashin wannan sai aka ce mata ummul kitabi ita ce uwar littafi saboda duk inda littafin ya kai ya komo zai dawo gare ta قال ابن جرير أشيك الإمام ابن جرير الطبري شواي والعرب سورة رباوة تسمي كل جامع أمرا أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع أما يتي لا رباوة سكن كراي كل جامع جامع أم كل قاقو تسمي كل جامع أمرا duk wani wanda ya tattaro wani al'amari au muqaddimin li amr ko kuma wanda yake gabatar da wani al'amari idza kanat lahu tawadi in zama yana da mabiya tatba'uhu suna bin shi huwa laha imamun shi jagora ne gare su jami'in wanda ya tattaro su gaba ɗaya ne musu jagoranci laraba kan kira shi ummu ko kun fahimta don haka fataqulu للجلدة التي تجمع الدماغ fatar da take tattare da kwanya sai ka ce mata ummin ra'asi uwar kai saboda ita take tattare da kwanya gaba daya wa yusammuna liwa aljaishi wa rayatahum ko allati yajtami'una tahtaha umman sannan in aka kulla tutar yaki da kuma ainihin wato alamomin da ke nuna ga rundunar yaƙi kaza wuri kaza wadda a ƙarƙashinta ne su waɗannan rundunoni suke taruwa sai a kira wannan ita liwa'u ɗin wannan tutar sai a kira ta umman me yasa ake kiranta um saboda ta tattaro su a ƙarƙashinta sai ya zama kenan imma wannan ma'anar da al-imamu ibnu jarir al-tabari ya faɗi wanda za ku yi mamaki ibnu jarir na tabari zamanin su ɗaya da bukhari sun haɗa malamai ɗaya ko kun fahimta ibnu jarir ya ɗauko tashi fassarar imam bukhari ya ɗauko tashi fassarar fassarar bukhari tana cewa ne an kira fatiha da ummul kitabi ne saboda da ita ake buɗe littafi ibnu jarir ko yana cewa saboda ma'anonin littafin sun tattaru sun kunsu a cikin ta ne ويقال لها أيضا الفاتحة هروى يكون دي أنا تيمة فاتحة لأنها تفتتح بها القراءة سبب دي تأكي بولا كراتو وافتتحت الصحابة بها كتابة كتابة المصحف wannan sahabbai da suka zo rubuta alqur'ani da ita ainihin suka fara al-mushaf al-imam wato wannan qur'ani wanda ya zama shine jagoran duk wani qur'ani na duniya abinda suka kira mushaf al-imam jama'a shine wannan aiki gagarumi wanda sahabbai suka yi a zamanin sayyidina abubakar aka tattare duk wani alaramma aka zauna aka rubuta alqur'ani sai da ya zama duk wani almajirin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koyi alqur'ani a gaban annabi in dai yana da rai yana ɗaya daga cikin chief editors yana ɗaya daga cikin manya-manyan da suka zauna domin yin wannan tahqiqi in aka rubuta sai an miƙa mai ya gani ya miƙa wa na gaban shi wannan ya miƙa wannan ya miƙa ta rubutu e kun yadda haka e ba a yi bid'a ba e ba a rage ba e to a karanta in aka karanta kun yadda da cewa abin da aka rubuta shine wannan ya karanta e sai a ce aya ta gaba sai da suka yi alkur'ani gaba ɗayan shi haka yasa malamai kai tsaye wanda duniya musu wani abu a cikin ƙur'anin nan kai tsaye sai su kafurta shi saboda waɗannan almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam su ne sakatarorin da ke rubutawa su suka haɗu suka yi wannan aiki a cikin su har da sayyidina ali ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan malamai suke hujja da wannan alqur'ani to wannan alkur'ani jama'a babba ne don a cikin fatu ne aka rubuta shi mun tashi ɗaukar shi mutum biyu ko fiye da haka suke runguma a je a ajiye shi da tafiya ce tafiya zamanin sayyidina umar ya bar shi hannun hafsa da zai rasu wato hafsa tana daga cikin nunannun 'ya'yan sayyidina umar a wajen hankali duk abin da ya tashi sai danka amana a hannunta duk abin da ya ji tsoron in ya mutu za a samu matsala da ya tashi zai yi wasiya sai ce wannan ita ce wasiyar bawan Allah Umaru dan Khattabi in wani abu ya same shi yana nuni zuwa ga mutuwa to yar shi Hafsa ita za ta kula da shi idan Hafsa ta rasu to cikin ƴaƴanta waɗanda suka fi kowa kaifin hankali su za su kula da wannan Umaru dan Khattabi ke jama'a mun fahimta dan haka sai aka ɗauki wannan Qur'anin sai yana wurinta zamanin sai na Osman shine aka fara samun matsalolin da kowa ya san su a tarihi waɗanda za a zo a yi karatu a kansu a cikin wannan littafi waɗannan matsaloli da aka fara samu shine sai sayyidina Osman ya amfani da kuɗin aljihun shi kuji ba kuɗin gwamnati ba da kuɗin aljihun shi don Usman har ne gwamnati ya rasu bai taɓa kuɗin gwamnati ya biya wata bukata ta shi ba don shi yana da kuɗin da sun fi gwamnatin ya fi gwamnatin kuɗi duk yadda gwamnatin ta samu zaha'i ƙarfi da menene a zamanin sayyidina umar ya gaji gwamnatin tana da kuɗi amma kuma shi yana da kuɗin da ya fi na gwamnatin shi yasa ba shi da bukata na haka da kuɗin shi ne ya ɗiba ya rusa masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam a gyara da kuɗin shi ya sai bi'ir ruma da kuɗin shi aka yi wannan aiki na kwafe alƙur'anan sai aka a'aika da su dukkanin ƙasashen musulmi da aka a'aika da su kowa ya gamsu waɗannan ƙur'anai kwafi ne kai tsaye daga wancan ƙur'ani da sahabbai suka yi ijima'i a kai sai Usman ya ce a tattaro mishi duk waɗannan ƙur'anai da kowa ya rubuta wasu hadda tafsirai sun sassaka a ciki wasu hadda hadisai sun zuzzuba a ciki don haka wani bayan kwana biyu sai zai manta wannan kalmar da ya saka a ciki qur'ani ce ko tafsiri ce sai dawo yana biyu sai haddace da ita ita ya musu qur'ani wani zai ce yayi ƙari wani zai ce naka ba kaza wani zai ce naka akwai ƙari Usman ya tattara su jama'a har da sayyidina Ali yace me kuke gani ya ku malaman muhajiruna wal ansar game da qur'anin nan suka ce a kona su haka aka tattaru akan aka haɗu akan a kona waɗannan qur'anai a tabbatar da waɗannan masahif waɗanda an kwafo su ne daga wancan to kullum malamai in suka zo za su hujja sai su ce yadda ka ga kaza haka yake a cikin mushaful imam to haka ce mushaful imam shi mushaf din ne imam ba wai mushaf na liman wani ba al-mushaf al-imamu al-imamu din sifa ce gare shi ba wai mushafin imamu a mushafin imami ba mudafu mudafu al-mushafu al-imamu qur'anin da yake shine uwa shine uba shine limamin duk qur'anai malamai suna hujja da shi kai tsaye don abin da ke cikin shi ijma'i ne ba shi da bambanci da abin da aka rubuta gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka shi ne sai malam yake cewa ana ainihin wato fara da ita ce sahabbai suka fara rubuta alqur'ani wa sahha tasmiyatuha bis sab'i masani kuma ya tabbata ana kiranta da as-sab'u sura mai ayoyi bakwai almasani wadda ake yawan maimaita ta a a cikin sallah babu surar da ake yawan maimaita ta kamar suratul fatiha to ana kiranta as-sab'ul masani ayoyi bakwai da ake yawan maimaitawa qalu malamai suka ce li annaha tusna fi salati saboda ana maimaita ta a sallah wa tuqra'u fi kulli raka'atin sai zan ana karanta ta a kowace raka'a وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذا قود إيكي مثاني إن na da wata ma'anar daban-ban da wannan amma dai ɗaya daga cikin ma'anonin wadda ta dace da wannan wurin ita aka kawo malam yake cewa kama sai a ti bayani ne fi mawdu'ihi ko fi mawdu'ihi insha Allah kamar yadda yake bayani ne zai dangane da masani din wato zai zo da waɗannan bayanai ne a ƙarƙashin ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم to in ya zo a wannan wuri zai bayyana mana masani din na da wasu ma'anoni amma daga cikin ma'anonin ka ji wannan to don haka ake ce mata as-sab'u al-masani kuma wannan suna ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantacce kamar yadda za mu zo mu ji insha Allah malam yake cewa rawal imamu ahmad عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أنه قال في أم القرآن الإمام أحمد يا روي لدى صحابي أبو هريرة لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا إما جنا دنجلي دا أم القرآن يتي هي أم القرآن يتي أور القرآن وهي السبع المثاني كما إتتي السبع المثاني وهي القرآن العظيم كما إتتي القرآن الجرمى ورواه ابن جرير أيضا بنحوه هكذا ابن جرير يا هو مكما شوانا بإسناده وروى الحافظ أبو بكر أحمد بن مردوي الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن مردوي يا رويت عن أبي هريرة daga abu huraira kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah yace alhamdulillahi rabbil alamin sab'u ayati ita alhamdulillahi rabbil alamin dinnan ayoyinta guda bakwai ne bismillahir rahmanir rahim ihdaha bismillahir rahmanir rahim ɗaya daga cikin ayoyi ne kaji hadisin da kake ishara da zuwa wa hiya sab'ul masani wal qur'an al azim ita ce as-sab'ul masani wal qur'an al azim وهي أم الكتاب إتشي دي أم الكتاب وفاتحة الكتاب إتشي كما فاتحة الكتاب دي الذي دي كرافة دوانا صلى الله عليه وآله وسلم to na daga cikin abin da malamai suka ce in ka ji yawan suna yawan suna to yawan darajoji ne suratul fatiha ta fi kowace sura yawan sunaye a qur'ani to tana da darajoji ne waɗanda surorin alqur'ani ba su da ire-iren waɗannan darajoji ko kun fahimta jama'a wa qad rawahu ad-darqutni aidan an abi hurairah marfu'an bi nahwihi aw mithlihi yace haka al-imam ad-darqutni lalle ya rawaito wannan hadisi har wayo daga abu hurairah daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko dai ya zama makamancin wannan lafazin ko kuma irin shi wa qala sai shi al-imam ad-darqutni yace kulluhum thiqatu duk waɗanda suka rawaito hadisin amintattu ne ورواه البيهقي البيهقي ما رويت لنا حديثي عن علي وابن عباس وابي هريره دجا علي بابن عباس وابو هريره انهم فسروا قوله تعالى sun fassara magana Allah madaukakin sarki saba'an minal masani bil fatiha suka ce ma'anar saba'an minal masani din nan suka ce fatiha ce suka ce wa annal basmalata hiya al ayatu sabi'a minha kuma ita suratul a ita basmala din nan ita ce aya ta bakwai din abinda ake nufi ita ce cikon ta bakwai din ka fara daga alhamdulillahi rabbil alamin dole zaka dawo wacce ce ta bakwan ita ce wannan duk da alisafi ita ce ta daya ko kun fahimta jama'a to anan bari yi amfani da wannan damar dan ja hankalin mu akan waɗansu abubuwa abin da yasa al-imamu ibnu kafirin da ya kawo wannan hadisi wanda ke tabbatar da cewa basmala aya ce ta farko ta cikin suratul fatiha sai kuma ya ta isharar wasu hanyoyi daga dara kutuli da bai haƙiƙo don ya tabbatar maka wannan hadisin ya tabbata yana da hanyoyi saboda wata ranta iya yiwa ka tafi kana karatu cikin littattafai na takhrijat kaga wani yana magana akan wannan hadisin bai inganta ba gaskiyar lamari hadisi ne tabbatacce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da cewa basmala aya ce daga cikin ayoyin suratul fatiha kuma ita ce ayar farko magana ta farko kenan magana ta biyu ina son ku dubi jillar da ke kusa da ta ƙarshe da ya ce warawahu al-baihaqi wa an ali wa ibn abbas wa abi huraira annahu fassaru qawlahu ta'ala kun ga fassara ce waɗannan malamai cikin sahabbai suka yi ko ba hadisi dai marfu'i ba haka ne ba su ce daga annabi ba su ne suka fassara ko sai aka ce bai haƙiyar yanto to wannan yana ƙara tabbatar muku da maganganun da nake faɗa maka akwai fatoyi da dama na sahabbai in aka faɗe su daga cikin littattafan da ake duba su akwai sunanin kubra ta al-imam al-baihaqi na sha faɗin wannan musamman a karatun bukhari da al-musannaf na ibnu abi shayba da al-musannaf na al-imam abdurrazzaq da muwatta ta imam malik da littafin tahdhibul athar na al-imam ibnu jarir al-tabari yana da wahala kaga wata fatawa daga wani sahabi baka ganta a cikin waɗannan littattafan ba sai sun ruwaito ta ko don su bayyana bata inganta ba don haka duk lokacin da aka kawo wata magana ta sahabi misali tana karatun nailul autar za ka ga mai nailul autar in yazo tattauna mas'aloli sai ka ji ya ce wannan mazhabin aliyu yana kan shi ibnu abbasin da ya dawa dawa dawa amma zai ka ji ba zai faɗa maka littafin ba to inda za ka ɗaukar wa kanka za ka yi takhrijin wannan littafin nailul autar to za ka yi takhrijin waɗannan asaran ka samu waɗannan tafan za ka ga Allah ya taimake ka sai ka yi takhrijin kusan mafi yawancin waɗannan fatoyi wato wasu manyan malamai ne waɗanda mafi yawancin su ma malaman su Imam Bukhari ne ko malaman malaman su sai suka lura galibi an fi ba da ƙarfi wajen ruwaito hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama ingantattu to sai suka ga to ai kuma ana ɗige fatoyin sahabbai ana hujja da su mu muna da isnadodin waɗannan fatoyin idan da mu rubuta su mun aje da ɗan baya ina za su same su to amma da yawanci yanzu mutane sai suna ganin su ibnu abin shaiba aikin da suka yi su ƙananan su imamul bukhari ne sai suke ganin su bukhari ne manya a'a akwai wani aikin fa wanda ya fi ƙarfin su bukhari ne wani aikin za ka ɗauka na mai sauƙi ne amma zai ga ya fi ƙarfi misali ko ka san yanzu akwai likitan da yake consultant ne amma ka mai matsalar yaro dan karami sai ka biya ce a ku kaiwa ne shine likitan yara sai ka ga wannan likitan eh dan wannan yaron kai ki wani kake dan wannan yaron ai ko ni zan iya ba wannan magani to ba shi ne gani to kun fahimta jama'a wato ganin wai a sarai ne su ibnu abi shaida suka tara sai wani ya cewa su ibnu abi shaida darajar su ce bata kai ba malamin su bukhari ne karkai mamakin waɗannan asaran su bukhari ba su da isnadodin ko kun fahimta a nan ba na cewa lallai ne zan ba su da isnadodin su ba amma abin da nake ce maka shine wato baka iya kaddara malami don ka same shi a aji yana karantar da 'yan primary 5 mu ne galibi a ƙasar nan kun san ƙaramin malami ƙaramin aji haka ne ko amma ku tafi ma'aikatan ilimi a ƙasashen saudi arabia da ƙasashen ingila da sauransu sai a ɗauke ka kana da masters ma'aikatan ilimi ta ɗauke kana da masters eh sai a tura ka primary za ka tura ka primary kana zuwa headmaster ya dube ka shi da sai ce to tunda na ga ka dan fara hankali da Allah bari mu tura ka primary 1 kaje ka ringa koya musu alifin ba'u to in kai a nan Najeriya sai ka ce the whole me with my masters in English language no it cannot happen ah hakan zai ka aiki ba so da haka wani ya zo ganka kana karanta da yan primary 1 sai dauka grade 2 teacher grade 2 grade 2 teacher ne sai dauka kawai ka gama basawa teachers college ne ko UPE nan ka mastaf kake da shi domin a babin ilimi mutumin da ya fi kowa zurfin ilimi shi ya fi dacewa ya karantar da waɗanda suke da raunin ilimi amma ba a ɗauko jiƙaƙƙe a haɗa da jiƙaƙƙu ba ko su tafke ko kun fahimta jama'a da saboda haka karka ga wai su imamin bukhari sun rubuta sahihul bukhari malamin shi abdulrazzaq ya rubuta al-musannaf ka ɗauka cewa a'a wannan aikin da alibamu abdulrazak ya tare sai manya manya irin irinsu ina fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimaka da jama'a kun jeji wannan na'am to sai malam ya ce ko haka ne wa annal basmalata hiya al-ayatu as-sabi'a minha fadlul fatiha ga bayani dangane da falalar fatiha falalar suratul fatiha روى الإمام أحمد عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه الإمام أحمد يا رويت دقى أبي سعيد ابن المعلى ذاك ما مايك جماعة wato ibn taymiya wani bijimin malami ne ya zauna ya tsara makarantar shi ya zauna ya karantar da su sai ya mayar da bukhari da muslim da abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja kamar abcd a makarantar waɗannan littafan za ka mai da su kamar abcd ka san dai duk inda ka shiga university ka san an haddace abcd to sai da ya zama ɗaliban ibnu taymiya kaf ɗin su kowa ya haddace waɗannan kutubu sitta to amma wanda yake so ya nuna ya zama wata tsiya shi ne sai a ce ya haddace musnad don ka haddace musulun shine ka sha bamban da sauran amma dan ka haddace bukhari muslim abu dauda turmudi da sa'i kowa ma ya haddace ma ji ita bi jadidi to imam ibn kasirin tun yana saurayi ya haddace shi shi yasa sai ka ji mun zo ana jingina mai sai ka ji an ce ya haddace musnad don ka ji an ce ɗalibi ya haddace musnad a makarantar ibn taymiya to ga kakuri ne amma dan kaji an ce ya haddace bukhari ta kuwa ma haddace a makarantar to ba gwaninta ba ce amma fa a makarantar eh a makarantar ba gwaninta ba don me gwaninta shine abin da ka iya wanda wani bai iya ba amma ka iyawa ne ya iya shi kenan ba wani gwaninta to za ka ji a cikin wannan littafin za ku ji imamu a ibnu kafirin yana yawan kawo hadisan musnadul imami ahmad to ina son jama'a kowa ya daga kai ku kalli musnadul imami ahmad din nan da bugun karshe da aka yi mai a duniya ga shi nan mujallabi 52 mujallabi 52 jama'a a ce dan shekara 17 ya haddace to sai ka ce what is wrong with us man ladhi asabana me ya same mu da ba ma iya yi wallahi ba kwakwalwa ce ba mu da ita ba a'a wato tsari ne muke buƙatar a samar mana tsari ne muke buƙatar a samar mana sannan mu saka cewa wannan kiyaye ilimi amana ce da Allah maɗaukakin sarki ya danƙata a hannu fahimtar shi da kuma yaɗa shi da kuma taskance shi a cikin kwakwalen 'yan baya don duk ilimin da ka haddace in baka koyar da shi ba idan da ka mutu al'umma sun yi asarar shi kenan saboda haka kar ku rera ilimi idan ka haddace umdatul ahkam ka yi kokari ka samu wasu su haddace ta gobe wani zai haro ka ya tayi ya haddace umdatul ahkam a wurinka sai samu yana isowa an gama jana'izar ka sai ce cikin ɗalibin shi wane ne ya haddace sai ce wane to je kai haddatar da kai yasa malaman farko ba sa rera ilimi kuma wallahi kaskanci ba zai taɓa samun ka ba don abin da ka iya ka koya wani sai dai ɗaukaka don haka malamai su zama suna cikin aminci ka san kaza don ka karantar da abin baya nuna wai daga ran nan kai ka sani wani ya sani ba asara kai ba ba asara kai ba ɗaukaka ce daraja ce idan kana daga cikin waɗanda suka yi hidima ga ilimi sai wani lokaci za mu zo mu yi sharhi insha Allah game da hadisin falalar kiyaye ilimi cewa mutanen da kaga suna kiyaye ilimi suna isar da shi ga ɗan baya waɗannan su ne magadan salaf domin ka duba salaf wannan ilimin ba a rubuta zai karɓo shi daga annabi ba da hadda suka haddato suka karantar da shi da hadda daga baya ne ya koma littafi ba ba su haddace ba fa ta sun yi wa al'umma asara da suka haddace da ba su karantar da fa yasa ba a rewa ilimi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam yace rawal imam Ahmad an Abi Sa'id ibn Mu'alla al-imam Ahmad ya rawaito daga Abu Sa'id ibn Mu'alla sahabi ne wannan ba Abu Sa'id al-Khudri ba رضي الله عنه قال إذ كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم na kasance ina sallah sai manzon Allah ya kira ni sallallahu alaihi wa sallam falam ujibu sai ban amsa mishi ba hatta sallaitu har sai da na gama sallah fa ataitu hu sai na je yin shi fa qala sai ce ma aka an ta'tiyan me ya hana ka ka zo gurina da na kira ka qala sai ce qultu ya rasulullah inni kuntu usalli ya manzon Allah sallah nake قال سيدي ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم shin Allah bai ce ya ku ne ku amsa wa Allah da manzon shi idan suka kiraye ku zuwa ga abin da zai raya ku ba shin Allah bai faɗi haka ba aya ta 30 a 24 cikin suratul anfal an fahimta ثم قال سيتي لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد zan karantar da kai surar da ta fi kowace girma a ƙur'ani kafin ka fita daga masallaci qala abu sa'id yace fa akhadha bi yadi sai annabi ya kama hannuna sallallahu alaihi wa sallam falamma arada an yakhruja min al-masjid da annabi ya mutum ya fita daga masallaci قلت يا رسول الله قلت يا من ذن الله إنك قلت كيف كتب لأعلمنك أعظم سورة في القرآن كاتي فلا كرنت من سورة بتفكوتي قال نعم سيتي قرر جسمي نفدي الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته هذا الحمد لله رب العالمين إلا فاتحة إتتي السبع المثاني والقرآن العظيم da ƙur'ani mai girma allazi utitu yadda aka bani wato ita ce sab'ul masani din ita ce kuma alqur'ani ina ma'ana haka da Allah yake wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim to as-sab'ul masani wal qur'an al-azim ita ce fatiha ma'ana fatiha ita ce sab'ul masani fatiha ita ce ke dauke da saƙon da alqur'ani mai girma yake dauke da shi ko kun fahimta jama'a ga shi ce wannan hadisi yana nan a cikin littafin ainihin musulmi ne fadlan daidai ne ورواه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه har wayo imam bukhari ma ya rawaito wannan hadisi da abu dauda da nasa'i da ibn maja wa rawahu al-waqidi an abi sa'id ibn al-mu'alla waqidi ma ya rawaito wannan hadisi daga ainihin abi sa'id ibn al-mu'alla عن أبي بن كعب لدى أبي بن كعب فذكر نحو بيسي أما اسمك من تمشي kun ga hadisin yana da masu riwaya guda biyu kenan cikin sahabbai ko da ubayyu dan ka'ab da kuma ainihin abu sa'id ibn al-mu'alla malam yace wa qad yaqa fi al-muwatta lil imam malik ibn anas haqiqa amma yan da gittan biyu alaihi wata riwaya da ta kamata a fadakar ta zo a cikin littafin muwatta yadda ya kamata a yi faɗakarwa dangane da wannan riwaya ko kun fahimta jama'a wannan hadisin da muka karanta yana da wata riwaya wadda imamu malik ya ruwaito a muwatta yadda ya kamata a tsaya a yi faɗakarwa game da ita fa innahu rawahu an al-ala'i ibn abdurrahman imam malik ya ruwaito wannan daga al-ala dan abdurrahman ibn yaqub al-huraqi yake anba'ana haka ne haka ya kamata gaskiya amma a nan sai ce ko ana haka an ba'ana eh haka yake anna aba sa'id maula ibn amir ibn qurayz akhbarahu lalle abu sa'id wanda yake bararren bawa ne na ibn amir dan qurayz ya ba su labari yace anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama nada ubay ibn ka'ab idan Allah ya kirayi ubay dan ka'ab وهو في وهو يصلي في مسجد في أبي هنا صلى مسلاتي فلما فرغ من صلاته لحقه بشي أيضا واتو أبي كمل صلى شيء أم فهمت؟ سيد النبي أكن أعزاء النبي الكراش أما هنا صلى قال برواية فوضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده على يد إذا إذا كان في النبي يطير هنيش أكن هنينا وهو يريد أن يخرج من المسجد ينا نكن فتاة مسلاتي هكذا من باب المسجد ينا نكن يفتاة قفر مسلاتي ثم قال سيتي إني لأرجو ألا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها yace ina fatan ba za ka fita daga masallacin nan ba har sai ka koyi wata sura yadda Allah bai saukar da irin ta a taura da injila hakanan a cikin alkur'ani shi da kanshi babu kamarsa Allahu akbar qala ubayy sai ubayy yace faj'altu ibtu fil mashi sai na rinka dan jinkiri a tafiyar dan ka a fita din kuma ban koya ba na dan rinka ja da baya raja a zalika dan kwaɗayi da fatan a karantar da ni ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني sai ce ya manzan Allah surar da kai min alƙawari za ka karantar da ni Allahu akbar jama'a ku dubi sahabbai yadda suke da kwaɗayin ilimi shi yasa za ka ga al-Imam Zahabi Allah ya gafarta mishi a cikin sura alamin nubala ina yana tarihin wasu malamai sai ka ga kirarin da yake musu shine kana yuhibbul ilma kana ya'shiqul ilma yana son ilimi don wallahi jama'a wanda duk ya gane sirrin da ke cikin ilimi ko to zai gane haɗarin da cutar da ke cikin jahilci saboda ilimi jama'a wallahi wani haske ne wanda shi ne hasken da Allah ya nufi bayan shi da rahama cikin siffofin shi yana daga cikin waɗanda ya saukar ilimi siffa ce daga cikin siffofin Allah ya saukar cikin bayan shi ka dubi da ilimi ne Allah ya kaskantar da Iblis akan annabi adam a halin iblis yana tunani da ya fi da ilimi ne Allah ya ɗaukaki adam akan mala'iku shi yasa wallahi dukkanin wanda ya bar harkar ilimi musamman a wannan zamani Allah ya ci baya saboda wannan zamanin daga cikin zamanin annabawa gaba daya shine zamanin da mu'jizar ilimi take bayyana don haka Allah madaukakin sarki ya rage girman halitta ƙarfin halitta zamanin da halitta take amma sai ba da kaifin ilimi a wannan zamani kabi duk annabawa an ture su da mu'jizoji iri amma waɗannan al'umma ta mu sai Allah yake ayalan yakfihim ayatan anna anzalna ilayka alkitaba yutla alaihim qur'ani da aka saukar maka ana karanta musu dare da rana bai isa aya ba duk abin da yake nema yana cikin alqur'ani abin da nake so jama'a ba za ka fahimci wannan aya ba da Allah madaukakin sarki ya mai da Qur'ani ya zama gagaraba don gagarari a cikin duk ayoyin annabawa in ka karanta shi alqur'ani tukur in ka karanta alqur'ani da wallahi ƙarya ne ba za ka san cewa wannan ayar kai mata kyakkyawar fahimta ba ka duba duk wani abu za a zo a karanta ko kafiri ne yake zaune ba a je wani abu amma ko kafiri ne ka karanta alqur'ani ka ce mishi don girman Allah da dukkanin adalci ya faɗa maka lokacin da ka fara wannan irin karatun baya jin wani bambanci ko iblis ne ke wurin ana karanta alkur'ani sai an samu wani canji a kai da kodewar shi balle ne kun fahimta jama'a to ku duba duk darajar da girman wannan alkur'ani sai kuma Allah ya saukar da wata sura a cikin shi wadda kuma ta fi sauran surorin daraja ita ce a suratul fatiha don haka sai yake tunatar da annabi surar da kai alkawari ya manzon Allah sallallahu alaihi qala sai yake kaifa taqra'u idza tahta salata idan ka fara sallah ya kake karatu qala sai yake faqra'atu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin sai na karanta annabi alhamdulillahi rabbil alamin hatta ataitu ala akhiriha har sai da na zo karshen ta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzo Allah yace hiya hadhihi sura ita ce wannan sura hiya sab'ul masani wal qur'an al azim alladhi utitu ita ce as-sab'ul masani wal qur'an al azim wadda aka bani alladhi utitu فأبو سعيد هذا سمال ابن كثير يتي أما فيمن أبو سعيد بأكت مولى ابن عامر قلنا ليس بأبو سعيد ابن المعلى باشيني أبو سعيد ابن المعلى نتكي وتر رواية تفرقوبة دنكر كريمي yawa wannan na muwattan tabi'i ne wancan kuma na waccan riwayar sahabi ne sai ke cewa kama a taƙadahu ibn al-asir fi jami'in usul kamar yadda al'imamu ibn al-asir ya kudurta haka a cikin littafin shi mai suna jami'in usul inda kuma ta ba kwanaki da muka yi baƙo daga siriya yana bayanin cewa ana na ana sake buga shi kun ga asalin littafin aljami' jami'ul usul wannan littafi ya tattara kusan dukkanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda su ne asalin abubuwa ko hadisai hujjojin da malamai suka dogara da su wajen duk wata hujja da suke yi an gani wannan tsohon bugun shi ne yanzu suna nan suna sake mishi sabon bugu to wannan littafin ne littafin ya kudurta cewa abu sa'idin da aka faɗi a cikin wata riwaya ta farko shi ne abu sa'idin da aka faɗi a wannan riwaya ta biyu sai ibn kasir ya ce ba haka bane ko kun fahimta bari mu ji yadda dalilan shi suke yace to shi wannan malami yayi kuskure wa man tabi'ahu da wadanda suka bi shi sai yace fa inna ibn al-mu'alla sahabiyyun ansari shi ibn al-mu'alla din kan sahabi ne kuma ansari na farko mutumin madina ya hada wannan ka da imam malik ya rawaito riwaya ta hanyar shi tabi'in min mawali khuza'a yana daga cikin tabi'ai kuma bararrun bayi waɗanda ƙabilar khuza'a suka yanta su wa zaka alhadithu muttasilun sahihun wancan na farko yana da cikakken isnadi kuma ingantacce ne wa hadha zahiru annahu munqati wannan kuma a zahirin shi munqati ne in lam yakun sami'ahu abu sa'id hada min ubay ibn ka'ab in har ya zama shi abu sa'idin ilmin bai ji daga ubayi dan ka'ab ba fa in kana qad sami'ahu idan kuwa har ya kasance ya ji wannan hadisi daga gare shi fa fa huwa ala shart muslimin to hadisin ya inganta a bisa sharadin muslim wallahu a'lam Allah shi ya sanin daidai ba shi aka sai yace al hadithu fil muwatta bi ikhtilafi fil alfazi yanzur jami' al usul yanzu tun da nan ɗaliban hadisi akwai su da yawa bai sani ya kun gane abin da ibnu kafirin ya nan ibnu kafirin ya yi ta haƙiƙin mas'ala ɗaya amma kuma da ya zo ɗayar sai ya baka a ruwa ita ce shin abun sa'idin ɗinnan na farko shi ne na biyu ba shi ba ne kaga ya tantance maka cewa abun sa'idin na farko sahabi ne abu sa'idin na farko sahabi amma na biyu fa tabi'i yanzu ka ga maka ta hakiki ya gyara maka matsala ba rikici to amma matsala ita ce sai ya ce maka riwayar wannan ta inganta amma riwayar wannan sai ce maka in ya tabbata shi wannan abu sa'idin maula ibn amir din nan in ya tabbata ya ji wannan hadisi daga ubayi dan ka'ab to shi kenan ya inganta ingancin ba ala shartu muslim idan bai tabbata ba shi wannan tabi'i ya ji daga ubayi dan ka'ab ba ya zama munqata ibn kasir madadin ya ce maka wasa'ihu kaza sai ce wallahu alam kun fahimta ya amsa maka rabi bai amsa maka rabi ba to ni ma ba zan amsa mana ba sai a darasi na gaba a cakusa amma abin da nake so shi ne ga littattafan jarhuwar ta'adil ina yan ajin abubakar da siddiq ina yan ajin umar osman wane ne wane ne waɗannan da ake musu mustalahin hadisi yanzu kun yi ƙwarin da za ku iya dubawa bari buɗe muku hanya hanyar ita ce yanzu za ka je ka karanta tarihin ubayyu dan ka'ab ka ga almajiran shi kaf waɗanda suka ji hadisi da gare shi me ya ce gobe daga ciki wannan ya faɗo na ce mai yiwa ni ma ban amsa maka ba ne maka ta ibnu kasir sai ka sake koma sai ka karanta tarihin shi wannan tabi'in abu sa'idin din maula bani khuza'a sai ka je karanta tarihin shi kaf sai ka ga suwaye malaman da shi kuma ya ji karatu wurin cikin sahabbai da yiwa nan kuma sai ka ga an sa ubayi dan ka'ab shi ke sai ka ce sabat ya tabbata annahu sami'a min ubayi ibn ka'ab sai ka rubuta shi ya zama bahasi mai zaman kanshi sai ka zo sai ka istidrakin shi a gefen littafin ka haka ake yi sai ka je gefen littafin ka duk sai ka rubuta wannan bahasin in ba zai dauka ba sai ka samu wani wuri sai ka rubuce shi in ka rubuce shi sai ka ce wannan istidraki ne ko ta haƙiƙin mas'alar da ibnu kasirin ya batta bai amsa ta bane sai ka ce a duba littafi kaza a duba littafi kaza kana nan wata ran sai wani ya je ya tsogalo matsalar bayan shekara talatin kai za ka je ka ɗauko ibn kafirin ka ne da ka duba haka sai ka yi rawani ka sai ka ci gaba da magana saboda me ka riga ka kintsa tuni ko kun fahimta jama'a yana daga cikin siffar ɗaliban ilimi idan malamai suka yi haka ba sa yin shiru su sai su tsaya su bincika saboda wata ran abin zai maka amfani kuma ko da wata ran ɗin bai maka ba a yanzu ma ya kamata ya maka saboda ne a yanzu kana buƙatar ka san wannan riwayar ta biyu ta Imam Malik ta inganta ko bata inganta ba kana buƙatar ka san haka kun ji na gaya maku sirri na biyu da za ku san ta inganta ko bata inganta ba wannan aikin za ka yi da kanka sirri na uku shine idan kana da takhrijin muwatta wadda Salim ibn Eid al-Hilali yayi wadda yayi takhrijin gaba ɗayan hadisai da asaran muwatta bai bar ko ɗaya ba har da wannan za ka iya ganin ya hutashe ka zauna ya maka ta hakiki na'am a'a muwatta da ka sani ta imam malik salim ne mata ta hakiki mujalladi takwas na'am musnad muwatta a ba wannan ba wannan muwatta ce ta imam malik za ka ji ya ce bi riwayati haka za ka za ka za ka za ka aiki ne yau wato wata magana ce ba ku samu wannan littafi da shaharin fi dimashq littafin shaharar fi dimashq ba an kawo na an sayar muku da shi ba wani malamin tarihi ne rinka yawo yana nan da ran shi yanzu kusan shekarar shi tasa'in da hudu yana riyad ni an taba haɗa da shi ne kawai ta yaya na yi magana da shi ban taba ganin shi ba tun yana matashi da ƙarfin shi da yake shekara talatin da wani abuwa yana yawo wuraren malamai sai je dimashq ya zauna a makaranta albani wata guda ya zai sai rubuta wani comment yace idan Allah ya raya malamin nan ya karantar da yaran nan nan gaba za a samu za a samu malamai a duniya su ne su salim su ne yanzu suka yayi gari suka zama malamai duk wani littafi ma kawo musu ba sa shakka su za su zauna su yi tahriji saboda sun karanta amma salim na sosai kwafi ma har yayi mana yawa sosai a sosai kuwa akalla wannan akwai kwafi ɗaya sa nake shaharin su dimashq akwai shi Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a wasu littattafan fa ana kammala buga su dare na yi sai a jihohin su ta intanet a jihohin su nan ya littafi kaza da kaza ya sauka lokacin kafin littafi ya shiga kasuwa kuma ne wani lokaci sai in same shi a kan kwamfuta sai in karanta shi sai yasa kafin da zai na gama karancewa da ya zo zai zo da na buga shi a kanta muna da wannan muwatta insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka ina fatan gobe za mu karin kumallo da wannan matsala insha Allah wannan matsala ta wannan asarin ya inganta ko bai inganta ba wannan maganar da ibnu kasir ya ban ma'aruwa in kana kaza fa huwa sahih wa in kana kaza fa huwa munqati'un wallahu a'lam ko kun fahimta jama'a Allah ya maka to kafin mu tafi da nisa jama'a ga wani littafi da nake son gabatar muku da shi dangane da sanin sunayen surori ta shi risala ce jami'iyya wato tafis ne ko project na wata malama doktora munira muhammad nasir dautin allahu akbar asma'u suwarin qur'an wa fadailiha sunayen surorin alqur'ani surorin alqur'ani tun daga fatiha bakara har zuwa nasi ta zauna ce darussa a kansu ingantattun bayanai da tantancewa da sauransu malama ce yanzu profesa ce a riyadh nisa ba za mu samu irin waɗannan za a samu allah su insha allah za a samu kar mu taɓa tunanin akwai abin da ba zai yi ba zai yi insha allah amma mu tashi mu yi aiki allah ce ya yi kuli imalu fa sayyara allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun allah ya taimake mu على أنه قد روي عن عن أبي بن كعب من غير وجه yace ko da ita kuma an ruwaito daga ubayi dan ka'ab ba wai ta fuska guda ɗaya ba kama rawa al-imam ahmad kama yadda al-imam ahmad ya ruwaito an abi huraira qala daga abu huraira yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala ubayi ibn ka'ab manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fito ya samu ubayyi dan ka'ab wa huwa yusalli ya same shi yana sallah fa qala ya ubayyi yace ya kai ubayyi faltafata falam yujibhu sai ubayyi yana sallah din yanzu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira shi sai ya waiwaya amma dai bai ainihin amsa mishi ba ثم صلى أبي في أبي جبر صلى فخفف أما في فسر فصلى بطويتا ba ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيجيء إلى من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال فيك السلام عليك ko ya yi zuwa taku duskar haka ai rasulallah ko assalamu alaika ai rasulallah amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ce wa alaika kai ma aminci ya tabbata gare ka ma aka an ai ubai ya kai ubai menene ya hana ka idda autuka an tujibu an tujibani yana ka ka amsa mun qala sai yace ai rasulullah ya manzon Allah kuntu fi sala ina sallah ne ai qala sai yace afalasta tajidu fi ma auhi auha Allah ilayya shin a cikin abin da Allah ya min wahayi kai baka samu inda Allah yake istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ba قال بلى يا رسول الله يتي تبس ما سامو يا من زون الله في الآكو فشيك ننتي لا أعود بذن كما با لا يكسكري في بذن كما با تندى جاء آية ناسن أما أقول زيدا فهمت ما أنك تاكي هند صلى با تندى يكسكري بذن كما با قال فيتي أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل ولا لا في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن في الفرقان مثلها كان كرنت بك وتسيرة ودع التوراة دا زبيرة دا إنجيلا دا القرآن يشيد كيشي باب إذن تتفوق قلت نعم سنتي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيا من زعل الناس وكرنت بك وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في من زعل الله صلى الله عليه وسلم يتيه إني لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى تعلم ina fatan kar in fita ta wannan kofar masallaci har ta ka koyi surar nan qala fa akhadha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama bi yadi yuhaddithuni sai manzon Allah ya kama hannuna ko ya rike hannuna yana ta bani labari wa ana atabatta'u ni kuma ina dan jinkiri makhafata an yabliga ko qabla an yaqdi al hadith ina jin tsoron kar ya isa kofar bai karasa hadisin ba don haka na ɗan rinka baya baya qala fa qara'atu alayhi umm alquran falamma danawna min albab da muka kusa da muka kusanci kofar ɗinki ai rasulullah sai nace ya manzon Allah was suratu allati wa'adtani wata sura kai min alqawli qala sai yace kaifa taqra'u fi salat ya kake karatu a sallah قال يتي فقرأت عليه أم القرآن سنة كرم تامش سورة الفاتحة قال سيتي والذي نفسي بيده ما أنزل الله في, في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها السبع المثاني يتي نارن إذا الله وندرينا يتي أهنوشي الله بيتقى سوكر دا wata sura a attaura ko injila ko zabura kai hatta alqur'ani irin ta ba lallai ita ce as-sab'ul masani ina fata an gane to yanzu kun ga wannan riwayar wannan hadisin da daga ubayi bane da ku ga tayi kama da waccan ba to ibn kasirin yana so ya ce maka duk da tayi kama da waccan amma dai ba a ruwaito wannan din ta waccan hanyar ba ko kun gani wa rawahu tirmidhi tirmidhi ma rawaito wannan wa indahu a wurin riwayar tirmidhi cewa innaha min as-sab'i al-masani wal qur'an al-azim alladhi u'tituhu wannan sura tana daga cikin as-sab'ul masani da qur'ani mai girma da aka bani ثم قال sannan sai tirmidhi yace hada hadithun hasanun sahihun wannan hadisi kyakkyawa ne kuma ingantacce وفي الباب عن انس بن مالك انس بن مالك ما يرويته ان وانا حديثي شيني معنى وفي الباب من قال ورواه عبد الله بن احمد حكى عبد الله بن امام احمد فيما يرويته عن ابي هريره دقى ابي هريره عن ابي بن كعب شي كما ابو هريره يرويته دقى ابي بن كعب فذكره سيئا بتيشي مطولا بتويشي بنحوه da gargadon yadda wancan yake au qariban minhu ko kuma kusa da shi shi ma yana nan a cikin musnadul imam ahmad wato bari ku ji imamu ahmad ya rawaito ya ɗan su hadisai da yawa a cikin wannan littafi musnad ɗan shi da ya haddasa littafin ya zo yana riwayar littafin sai ya je ya koma ya rawaito waɗansu hadisai ta wata hanya daban sai ƙara a cikin littafin da tunanin cewa baban shi bai rawaito wannan hadisin ba sai a gano uban ya rawaito hadisin amma bai rawaito shi ya kawo shi a wannan wurin ba misali wannan hadisi na Abu Hurairah ne Imam Ahmad in ya zo sai ka ga ya rawaito hadisin ya kawo cikin hadisan Ibn Umar shi kenan shi kuma Abdullahi sai ya zo sai ya rawaito hadisin sai ya kawo shi a wannan wurin shi ko imamu ahmad ba yana nufin ne zai kure kowane hadisi da kowane sahabi yake da shi ba a'a idan ibnu umar ya ruwaito hadisi abu huraira ya ruwaito sai imamu ahmad ya ga da ibnu umar da abu huraira waye babba sai fahimci cewa abu huraira ne babba to sai kawo wannan hadisin a cikin hadisan abu huraira to ba zai kawo shi a wurin abdullahi ba ibnu umar to shi ɗan shi in yazo sai kuma ya sake ruwaito wannan hadisin sai ya kawo tunanin baban shi bai ruwaito ba ko kuma yana tunanin cewa ai hadisin ibn umar ma ya ruwaito shi shine sai daga baya sai ka ji malamai sun ce rawahu abdullahi fi zawaidil muslim abdullahi ya ruwaito shi a cikin ƙare-ƙaren da yawa musnad din baban shi ina fata an gane wato shi imamu ahmad wasu ayoyi ne da Allah ya ajiye a tsakankanin mutane samun ka iya musu istibraki kana ga ba su san kaza ko da su ruwaito kaza ba sai zama a'a wani abu ne suka shi yasa ba su kawo wannan din ba ko kun fahimta jama'a yanzu kana tafe da babban alhaji sai kaga ya sai biredi na naira ashirin sai ce mai biredi da Allah ya hakuri ba ni da kuɗi to kai shi kar ka ci a alhaji akwai naira ashirin ushuru da ya akwai na sirri da ya so yake mai biredin nan ya zo wurin shi karɓar naira ashirin din ya ba shi jali to akwai hikimomi waɗanda in ka ga naira ashirin din ka buga inda dai alhaji ya ce da Allah ba da kuɗi amma ka zo gida ka karɓa rabu da shi kawai na'am na'am eh a ai kuma tun da annabi ya bada ma'anar ta shi kenan ma'anar da annabi ya bayar ta ayar ita ce gobe ai ita ayar ba tana maganar yin sallah don Allah ko ga Allah ba istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum idan ka so a wani ƙa'idar mata na haihu sai ka ce kiran ma Allah ya keɓance annabi da shi idan Allah da manzon shi sun istajibu lillahi wa lirrasul ku amsa wa Allah da manzon shi idza da'akum bai ce idza da'ayakum ba na ko farilla ce kake in dai annabi ne ya kira ka ce sallallahu alaihi wasallam kamar yaya a ba ka ce wato in kira annabi sallallahu alaihi wa sallam a sallah ba za ka yi salati ba sai dai malamai suka ce in kai ba a cewa sallah ka ta baci ko an karanta wata aya kama a ce muhammadin rasulullah sai kaji mutane sun ce sallallahu alaihi wa sallam wani suka ce a karaya Allah ya taimaka ina son kai mana karshen ta hakikin wannan mas'ala ne sai yake cewa wa qad rawahu tirmidhi wa nasa'i jami'an da tirmidhi da nasa'i da ki dan su surwaito wannan hadisi an abi huraira an ubay bin ka'ab daga abi huraira da ubay dan ka'ab qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن الله بيسوكر دا إرن سورة الفاتحة بقى تتم التوراة وأتتم إنجيلا وهي السبع المثاني تتتي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ما ربا تتكانينا دباوانا وامي زي حديث اللي فسر عمل وانا معنى ربا إن شاء الله yace hada lafzi nasa'i wannan lafazi nasa'i da rawaito shi ya qala tirmidhi tirmidhi yace hasanun gharibun wannan hadisi kyakkyawa ne kuma hanyar shi guda ɗaya ce ina fata an gane wannan gaba ce za mu saurara a kanta insha Allah ta'ala muke fatan Allah ya sa albarka abin da muka karanta ya fi mana kurakurai muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah alaikum salam da Allah mutane su dan saurara